وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وkulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna 22 ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da a 20 ga watan 4 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na goma sha uku a cikin littafin al'aqidatu tahawiyya na babban malami al-imam abu jafar ahmad ibn muhammad ibn salama at-tahawi Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan masallaci mai albarka masallacin da ke nan unguwar Raji Quarters a nan cikin garin Bauchi darasinmu na ƙarshe da muka yi kafin tafiya hutun azumi idan ban manta ba mun yi bayani dangane da abin da ya shafi ganin Allah subhanahu wata'ala da kuma tabbatar da cewa muminai za su ga ubangijinsu don tashin alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya ambaca ka cin alkur'ani wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira Allah ya ce akwai fuskoki da za su tashi ranar alkiyama suna kyalli suna haske saboda me saboda za su ga ubangijinsu Allah ka sanya mu a cikin su sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata a hadisi yace ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudammuna fi ru'yatihi manzo Allah yace lallai tabbas za ku ga Ubangijinku, kamar yadda kuke ganin wata a daren goma sha hudu ko sha biyar ba kwa wato ainihin turereniya ko tunkuɗeɗeniya wajen ganin wata, to haka nan za ku ga Ubangijinku nan tashin alkiyama, Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. To malam kuma ya yi mana bayani akan cewa duk abin da ya zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da ganin Allah tabaraka wa ta'ala za mu bar shi a irin yadda annabi ya faɗi za mu bar ma'anan a bisa ma'anar da Allah yake nufi ta hanyar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba za mu shigo da ra'ayinmu mu koma muna tawili ba ko kuma mu tsaya muna wato tunani da zukatanmu domin malam ya ce babu wanda zai kubuta a cikin addininsa sai wanda ya sallama ma Allah maɗaukakin sarki ya sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan duk abin da ya ga bai gane ba bai fahimta ba ya mai da shi zuwa ga masani domin ya yi mishi bayani masanin nan kuma shine Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ce duk abin da kuka yi sabani akai kuka kasa gane ina ne gaskiya to ku mai da hukuncin zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah sannan malam yake cewa wato digadigan mutum ba za su tabbata akan musulunci ba har sai in ya zama yana sallamawa yana miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala yana miƙa wuya ga nassoshin shari'a domin malam yace duk wanda ya je neman ilimin da aka ce karkaje in ka tsallaka layin da aka ce karka tsallaka wajen dole sai ka binciko abubuwa sannan kuma ka kasa wato sallamawa fahimtar ka ta sallama ma duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to wannan abin da ka je nema din to zai tare ka daga fahimtar tataccen tauhidi zai tare ka daga ingantaccen imani da haka malam yace sai ka ga mutum yana kai komo tsakanin kafirci da imani tsakanin karyatawa da gaskatawa shi ba kafiri ba shi ba mumini ba shi bai gaskata gaba ɗaya ba shi kuma bai karyata gaba ɗaya ba sannan bai tabbatar ba sannan kuma bai kore ba sai ya zama ne kullum yana cikin waswasi kullum a cikin ɗimuwa da rafkanwa sannan kuma kullum yana cikin shakka da kokonto kullum kuma yana cikin wato ainihin zamiya da kaucewa daga hanyar Allah zai zama shi ba mumini mai gaskata Allah ba shi kuma ba kafiri mai jayayya ba da aka sai zama sai kaga mutum ya jefa ma kanshi shubha shi da karan kansa saboda ya je binciken abin da ba a saka shi ba jama'a muna fahimta ku da aka duk inda aka tsaye da kai aka ce tsaya nan to kar ka musa duk inda aka tsaye da kai to ka tsaya cak a wajen kar ka tafi gaba domin in ka tafi gaba za ka je ka binciko abin da ba a saka ba Allah ka samu dace to za mu tashi insha Allah inda malam yake cewa wala yasihhu al-imanu bir-ru'yati li ahli daris salami liman i'tabaraha minhum biwahmin aw ta'awwalaha bi fahmin idh kana ta'wilu ar-ru'yati wa ta'wilu kulli ma'na yudafu ila ar-rububiyyah bi tarki at-ta'wili wa luzumi at-taslimi wa alayhi dinul muslimina malam yana mana bayani akan cewa wala ya sihul imanu bin ru'yati li ahli daris salam malam yake cewa imani da cewa 'yan aljanna waɗanda suka shiga cikin darus salami kenan za su ga ubangijinsu ran tashin alkiyama malam ya ce wannan ba zai taɓa yiwuwa ya tabbata ya inganta ga mutum ba liman ya tabara hamin humbi wahamin au ta'awwala habi fahimin ga dukkanin wadda ya karanta ayoyin da suka yi bayani akan ganin Allah ko ya karanta hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suka yi bayani akan ganin Allah subhanahu wa ta'ala idan har zai dinga ƙoƙarin fahimtar hadisin hadisan da tunaninsa ko ya dinga yi musu tawili da fahimtarsa ya ɗauka cewa tunaninsa shi zai bashi asalin fassaran abin da ake nufi ko kuma fahimtarsa ita ce za ta bashi asalin fassaran me ake nufi da ganin Allah subhanahu wa ta'ala to imaninsa ba zai taɓa inganta ba jama muna fahimta ku imanin shi ba zai taɓa inganta ba malam ya ce iz kana ta'wilul ru'yati domin fassaran ganin Allah din wa ta'wilu kulli ma'ana yudafu ila rububiyya da kuma fassaran duk wani abin da aka jingina ma Allah in dai har Allah ne ya jingina ma kansa wannan abin to fassaransa yana yiwuwa ne ka fahimci abin yadda Allah yake so bitarki ta'wil idan ka bar tawili kar ka je kana neman sai ka yi tawili sai ka kwatanta wa luzumi taslim sannan kuma ka lizimci sallamawa manassoshi wa alaihi dinul muslimina malam yace haka nan addinin musulmai yake akan wannan dukkanin musulmai suke jama'a muna fahimta ku ma'ana da ganin Allah da kuma duk wani abu da Allah ya siffanta kansa da shi ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta Allah da shi to in kana so ka tsira ka sallama to in manzon Allah ya ce kaza to kar ka tsaya tawili domin hankalinka bai kai ya gano maka abin da shari'a ta gano ba mun gane ku shi yasa sai ka ji mutane sun ce wai shari'a sabanin hankali shari'a ba sabanin hankali bane domin in dai shari'a ta inganta kuma hankali lafiyayye ne to ba za su taba cin karo ba ba za su taba cin karo ba in har ka ga an samu cin karo tsakanin shari'a da hankali ko dai hankalin ba lafiyayye ba ko shari'an bata inganta ba ko kuma shari'an ta inganta an yi mata gurguwan fahimta amma in dai lafiyayyen hankali ne da ingantacciyar shari'a kuma aka yi mata fahimta mai kyau to babu cin karo tsakaninsu har abada abadan babu cin karo tsakaninsu sannan kaddara ma an samu cin karo tsakanin hankalinka da shari'a hankalinka da shari'a an samu cin karo to tsakani da Allah wanne kamata a ajiye hankalinka ko shari'a hankali kai kamata a ajiye ko ba shari'a ba domin karfin hankalinka ai bai kai karfin shari'a ba domin shari'a ta zo daga wajen wane ne ta zo daga wajen Allah ne kai ko tunaninka tunani ne daga kai tunani ne daga kai kanka to kaga ko ba zai yi a haɗa su waje ɗaya ba daga duk abin da aka ce ga shari'a nan to in kana so ka huta hankalinka ya samu natsuwa to ka sallama ka mika wuya kar ka tsaya kana lissafi da hankalinka don hankalinka bai kai ya gano maka abinda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta ba jama'a muna fahimta saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kula da shi da haka malam yake cewa dukkanin wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya jingina ma kansa ko kuma annabinsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya jingina mishi to babu shakka a mutum ana so ya sallama ne ya miƙa wuya to anan a malam ya kawo bayani akan abin da ya shafi tawili at-ta'wil to me ake nufi da at-ta'wil at-ta'wil malamai suka ce huwal haƙiƙatun lati ya ƙulu ilai halkalam idan ka ce tawili shine haƙiƙanin ma'anar magana yanzu idan na yi magana na ce allah ɗaya ne wannan magana ce na yi amma menene haƙiƙanin ma'anar fassarar maganar shine kamar ka ce babu wani Allah koma bayansa kaga wannan tawilin magana kenan fassarar magana ta kenan saboda haka suka ce wannan shine alhaqiqatul lati yaqulu ilaiha alkalam shine tawili kenan haƙiƙanin abinda magana ke komawa zuwa gare shi na fassara da kuma da kuma ma'ana kamar misali a hadisin na na aisha radiyallahu ta'ala anha da ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yin yi ruku yana cewa subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli wato tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji Allah ka gafarta mu wannan aiki ne yayi to aikin shin shine fassara tawilin fadin Allah ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan yace fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba to shine manzo Allah sai ya ce mi subhanakallahumma wa bihamdika shine fasabbih bihamdi rabbika kenan wastaghfirhu yace allahumma ighfirli kaga kenan fadin da yayi cewa subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli shine hakikanin tawilin fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba shine ma'anarsa kenan to wannan shine shine abin da ya shafi shine abin da ya shafi ta'wili shi yasa zaka ji an ce a ta'wilul ahlam fassarar mafarki kenan kai dai kai mafarki ko to amma menene hakikanin ma'anar mafarkin shine ta'wili kenan shine ta'wilul ahlam kenan fassarar mafarki kenan shine kamar yadda wannan sarkin a lokacin da annabi yusuf a lokacin annabi yusuf alaihi salam wannan sarki mafarki ko yake cewa wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a wa sab'a sumbulatin khudrun wa ukhra yabisat ya ayyuha al-mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun qalu adghafu ahlamin suka ce wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimi ya ce wannan mafarkin da kai kawai wato yaye yaye ne mafarki mu kuma ba mu san fassara mafarki ba ba mu iya fassara mafarki ba wannan shine ta'wilul ahlam kenan muna fahimta ku kamar misali ne ai in kai mafarki kamar misali wani da yazo ya ce ma ibnu sirin muhammad ibnu sirin muhammad ibnu sirin yana daga cikin manya manyan malaman da suka shahara tun a lokacin magabata da sanin fassarar mafarki wani ya ce masa nayi mafarkin ina kiran sallah sai ce bana za ka je aikin hajji shine fasarar mafarkinka kaga mafarkin me kiran sallah amma fasarar shine me tafiya aikin hajji wani yazo ya ce na yi mafarkin ina kiran sallah ya ce kai kuma za ka yi sata ne a yanke maka hannu ɗalibai suka ce to gabata malam ya mafarki iri ɗaya fasara daban-daban ya ce wannan na dube shi ne mutumin kirki shi yasa da ya zo ya ce na yi mafarkin ina kiran sallah sai na ɗauko ma'anan kiran sallah daga faɗin Allah da ya ce ma annabi Ibrahim wa azin fin nasi bil hajj kaga al'azan shine ai kiran sallah ai ko azin kira kenan to wa azin fin nasi bil hajj shi saboda mutumin kirki ne shi to amsa kiran ma'anan yana kiran sallah shine zai amsa kiran aikin hajji kenan wannan kuma mutumin banza ne shi to sai na ɗauko daga fa'azzana mu'azzinun ayyatu hal'iru innakum lasariqun mu'azzin ba shine ladan ba ya ce to sai mai shela ya yi shela mai kira ya kira cewa ya ku wannan jama'an ku ɓarhayi ne to zai amsa kira kenan da ka zai sata a yanke mishi hannu kaga ma'ana abin da yake so nuna mana anan shine mafarkin daban fassaran sami daban shi bai mafarkin ya yi sata ba bai mafarkin ya aikin hajji ba to wannan shine ma'anan ta'awil shine ba wai ita tsurar maganar ba a'a menene abin da maganar take komawa zuwa gare shi ban sani ba ko muna fahimta saboda haka shine kamar yadda Allah yake cewa hal yanzuruna illa ta'wilahu yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq Allah yake cewa hal yanzuruna illa ta'wila babu abinda kafiran nan suke jira face fassara keke da keke na abubuwan da ake karanta musu dangane da kiyama ba ana karanta musu cewa za a yi tashin alkiyama ba za akwai wuta akwai aljanna akwai azaba to Allah ya ce ba abin da suke jira sai hakikanin fasaransa ai yanzu dukan mu dai mun san akwai tashin kiyama ko akwai wuta akwai aljanna akwai siradi akwai kabari akwai barzakhu da sauransu amma wane ne ya san hakikanin fasaran kabari shine wanda yake cikin kabari yanzu mu yanzu me muke karantawa matani kawai muke karantawa amma wanda ya san hakikanin fasarar da ya kabari shine wanda yake cikinta sanin hakikanin fasarar menene wutan jahannama sai dan da mutum ya ido ido biyu da ita Allah ka tsare mu to shine Allah yake cewa yauma ya'ti ta'wiluhu ranan da fassaran abubuwan da ake karanta musu tawilin sa zai so zai zo yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq waɗanda suka yi watsi da abun da aka karanta musu a baya za su dinga cewa o ashe manzannin ubangijinmu sun zo mana da gaskiya ashe gaskiya kuke faɗa mana kaga yau sun ga fassarar me hakikanin fassarar abin da ake karanta musu sannan da Allah yake cewa wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wilil ahadith kaga ta'wil fassara kenan sannan inda annabi Khidir yake faɗa ma annabi Musa alaihi salam yace sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra da kuma inda ya ce zalika ta'wilu ma lam tasdi alaihi sabra wannan shine hakikanin fassara abin da ka kasa hakuri akai to wannan shine shine ta'wil to ta'wil yana da bangarori guda biyu akwai wato ta'wilun mahmud mamduh akwai ta'wilun mazmum akwai tawili fassara wanda yake abin yabo abin a jinjina akwai kuma fassara wanda yake abin zargi kamar misali idan aka ce innani anallahu la ilaha illa ana kaga lafazin anallahu Allah ya ce ma annabi Musa ni ne Allah la ilaha illa ana babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai ni kai kaga wannan ta'wilun mahmudun mamduhun anan shine ka fahimci cewa Allah yana faɗa ma annabin Musa cewa duk wani abin da ake bauta masa bai cancanci a bauta masa ba waye cancanci a bauta mishi shine Allah shi kadai muna fahimta ku amma in ka ɗauki ta'awilun mazmum kamar yadda Shehu Ibrahim Inyas ya bada fassarar la ilaha illallah shine wai la ilaha babu wani abin da ake bauta masa a duniyar nan kaf da gumaka da duwatsu da shanu da rana da wani ne illa ana face ni ne su sai ba da fasara a haka cewa Allah yana ce ma annabi Musa duk wani abin da kaka ana bauta masa nan to ni ne haka kana ganin sa bauta masa fa abudini in ka bauta mishi ka bauta mu kaga wannan ta'awili ne mazmum saboda ba haka Allah yake nufi ba ko kuma kowa ya sani menene dalili kuma shine ayoyi da yawa birjik da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa da lafiyayyen hankali suna cin karo da wannan fasara suna cin karo da wannan fasara saboda haka wannan wannan shine abin da ya shafi ma'anan tawili to shine malam yake cewa in dai har kace wai zaka bi nasoshin shari'a ne da tawilinka fassaranka kai to ba za ka taɓa fahimtar su ba ba za ka taɓa ribatar su ba ba za ka taɓa gane yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba to shine sai malam yake cewa wa man lam yatawaqqa an-nafya wat-tashbiha zalla wa lam yusbit tanziha malam yake cewa duk wanda bai yi taka tsantsan ya kula sosai ya tsaya inda aka tsai da shi wajen kore ma Allah siffofinsa da kamanta ubangiji tabaraka wa ta'ala da halittunsa ba to zalla zai samu zamiya wa lam yusbit tanziha sannan wato ƙoƙarin tsarkake Allah ma da yake so ya yi ba zai dace ba domin abin da malam yake nufi a nan shi ne akwai waɗanda kamar yadda ai mun yi ta bayani a baya ko akwai waɗanda suke mu'attila ne akwai waɗanda kuma suke mai mushabbiha akwai mu'attila su ne masu kore ma Allah siffofinsa akwai kuma mushabbiha masu kamanta Allah da halittunsa to su mu'attila kamar yadda muka yi bayani garin kar su kamanta Allah da bayinsa sai suka zaƙi saboda haka in Allah ya ce yana da siffa kaza sai ce to bai kamata a ce ɗan adam na da siffa kaza Allah na da shi ba da haka Allah bayi da shi su kuma mushabbiha garin tabbatar ma da Allah siffofin su kuma sai suka zaƙi ce Allah yana da hannu eh tabbas saboda ma ka gane to hannun Allah ma irin nawa wai saboda ka fahimta da kyau to shine malam yace duk wanda bai kula ba sosai wajen kore ma Allah siffofinsa da kamanta Allah da halittunsa to zai samu zamiya sannan ba zai dace wajen tsarkake Allah ba don abin da ake so shine idan kaga Allah ya ce yana da siffa kaza dan adam na da siffa kaza to siffar ta yi kama ne a suna amma ba a ma'ana ba ba ma'ana ba daka Allah ya ce yana ji ɗan adam na ji to jin Allah ba irin jin ɗan adam bane ai kai ma ka san haka ganin Allah ba irin ganin ɗan adam bane ai ba sai an fara maka haka ba saboda haka bambancin yana nan a cikin ma'ana domin ma'anan Allah ma'anan siffofin ubangiji ba irin ma'anar siffofin ɗan adam bane to shine malam yake cewa fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyya domin ubangijinmu mai girma da ɗaukaka ana siffanta shi ne da siffofi na ɗayantaka shi kaɗai man'utun bi nu'util fardaniyya man'utun bi nu'util faradaniyya ana wato siffanta Allah ne da siffa na kaɗaitaka laisa fi ma'anahu ahadun min albariya babu wani mutum cikin halittunsa wadda yake kama da Allah a ɗaya daga cikin siffofinsa Allah bai yi kama da kowa ba kowa bai yi kama da Allah ba muna ganewa ko to wannan shine abin da Imam Tahawi yake nufi shine shi Allah shi kadai ne bai yi kama da kowa ba sannan kuma kowa bai yi kama da shi ba laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah bai yi kama da kowa ba da haka duk inda za a siffanta Allah ta'ala to ana siffanta shi ne da siffa ta kaɗaitaka siffan da shi kaɗai ya kaɗaita da ita ɗan adam bai isa ya yi tarayya da Allah a siffofinsa ba ba zai yi ba duk inda ka ga Allah ya ce yana da siffa kaza to kar ka fara kamantawa da kai tunaninka ko tunani irin na ɗan adam ko wata siffa irin ta ɗan adam domin hakan kafirci ne hakan kafirci ne ai ko mahaukaci ne kai ka san kana da ido kuma kaza tana da ido amma ka san idonka da na kaza ai ba iri ɗaya bane yanzu za a zo ana cewa kaza tana da ido ka ce eh tabbas idon ma idon irin nawa saboda a fahimta zai yi ai ka san da idonka da na kaza ba iri ɗaya bane kafarka da kafar kaza ai ba iri ɗaya bace to yaushe kuma zaka zo ka ce wai lillahi sam'un ka sam'i lillahi basarun ka basari wai Allah na ji kuma irin jin da nake yi Allah na gani irin ganin da nake yi to ya ku yan uwa a takaice abinda Imam Bahawi yake nufi anan shine idan kana so ka huta ka zauna lafiya shine duk abin da ka ji Allah ya ce wannan siffa ta ce to ka bar mishi kayansa haka inda aka maka bayani to ka ɗauki bayanin inda aka bar shi ba a maka bayani ba ba buƙatar ka san bayanin ne shi yasa ba a yi ba amma in kana kamanta Allah da halittunsa to zaka karyata ubangiji don ko zaka kore zaka kore ma Allah siffofinsa zaka kore ma Allah siffofin shi to shi yasa imamu bahawi yake cewa to shi ubangijinmu duk inda za a siffanta shi to ana siffanta shi ne da siffa ta kaɗaitaka ba wanda ya kama da shi shi yasa a koyaushe a irin wannan gaban jama'a muke ƙara nuna ma mutane illar aƙidar 'yan komai Allah aƙidar 'yan komai Allah aƙidan hulul domin wato wannan wata mummunar aƙida ce wacce ta shigo cikin al'ummar musulmai wadda ana ganin ta kamar wasa wasa wasa wasa amma tana cikin zukatan wawaye kuma munasaba ta sa mu dan yi magana akan ta takaitacciya anan duk da asali akwai muhadara da muka shirya wadda za a gabatar da ita gobe insha Allah akan illar aqidar komai Allah amma abin da nake so in nuna mana shine malam ya nuna mana anan shine cewa duk inda kaga an ce wannan siffa ce ta ubangiji to ka ji maranka cewa ba wanda ya isa yi tarayya da shi a wannan siffar ko da sunan ya zama ɗaya amma kai ka san siffar ka da ta ubangiji ai ba iri ɗaya bace ai ba iri ɗaya bane kullum ina ƙara maimaita mana hankali lafiyayye ba sai an karanta nasi ba in dai hankalin lafiyayye ne wallahi ba zai ɗauki aƙidar komai Allah ba in dai hankalin lafiyayye ne ba zai ɗauki aƙidar kuma Allah ba sai dai akwai wani dama da ake ce mishi ɗan anti wannan za ka gan shi ya tara gashi ya sanya mata a gefensa yana zuke-zuken tabansa da wiwinsa akwai wani bidiyon shi da na gani tun daga farkon bidiyon na ji ya ce in kasan kai mai hankali ne to ka wuce to kawai sai na wuce din abin da ya faɗa kenan mai hankali ba zai gano wannan lissafin ba haka ya ce saboda haka in ka san kai ba wato lissafi ne na mahaukata su ne da su fahimta to sai na wuce tunda dai ni mai hankali ne kuma ba zan fahimta ba to saboda haka kaga ashe shi kadan kanshi ya tabbatar cewa dai kai mai hankali ne to akwai lissafin da ba za ka ɗauka ba akwai lissafin da ba za ka ɗauka ba kuma kamar yadda yake faɗa ma mutane wannan ɗan anti da ya fito yana bayyana aƙidar komai Allah ne wasu daga cikinsu suke cewa wai ba karantarwar tijjaniya ba ce ko kaza ko kaza duk abin da zai faɗi kuma zai karanto baiti daga shehu ibrahim ko ne zai karanto baiti daga shehu ibrahim to mu abin da muke ce da su shine duk wanda ya ce wannan ba ita ce tijjaniya ba ya zo ya kalubalanci ɗan anti su zo su zauna da shi ya kalubalance shi su zauna da shi kar ku zauna kuna wasa da hankalin mutane yana can yana faɗa kuna can kuna faɗa ku zo ku zauna da shi ku ce in ya isa ya nuna ina wa'annan karatuttukan suke a cikin ɗarikan tijjaniya ku ce ya nuna ba za su iya ba saboda wai abin da ake so shine shi ya fito ya fasa bom ɗin lokaci ɗaya to ba haka ake so ba abinda ake so shine abi a sannu sannu a tusa mu mutane wannan mummunar aƙida a sannu sannu kafin ku ankara sai dai ga rabin mutane sun koma mushrikai abinda ake so kenan kuma ai ba dan antizalla ba akwai wani jahili ina ƙara maimaita masa jahili dan katsina munul koza da ya taba fitowa ya bayyana wannan har yayi ƙarya ma Ibn Taymiyyah da Ibn Al-Qayyim yace wai Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa da Ibn Al-Qayyim a cikin Madarijus Salikina wai sun ce wai akwai matakin da mutum yakan iya kaiwa ya kira kanshi da Allah wai Ibn Taymiyyah ya faɗa haka Ibn Al-Qayyim ya faɗa haka to na jima ina jefa kalubale zuwa gare shi kuma ina ƙara jefawa ba cewa za ka yi sun faɗa ba ɗauko littafi za ka yi ka karanta ɗauko littafi za ka yi karanta da majmul fatawa da a madarizu saliki na ibnul qayyim duk muna da shi ɗaukowa za ka yi ka karanta eh abu ne mai sauƙi mu a wajenmu idan ta kama mu tashi daga nan mu tafi har katsina mu je mu sayi fili a gidajen tv da rediyo muna da wanda za su ɗauke nauyin shi za mu je mu zauna da shi ya nuna mana in ya isa jahilci ne ko ke damun mutane ko ya zo ya ce akwai a littafi kaza in za a shaƙe shi ba zai iya nunawa ba ba zai iya nunawa ba mutanen da galibinsu jahilai ne ayoyin alkur'ani ma ba su iya karantawa da kyau ba ayoyin alkur'ani ba su iya karantawa da kyau ba wannan wani irin rashin lissafi ne to kaga kenan ya kamata mutane fa su faɗaka ya kamata mutane su dawo cin hayyacinsu wannan aƙidun da ake ta bayyanawa masu muni kamar yadda nake yawan maimaita ma mutane galibi mutane abinda suke so shine in an zo wa'azi abinda suke so kawai shine a faɗa musu falalan salati falalan sallah da sadaka ko yayi sallu alal nabil karim a tufa a tashi yasa in ana ta raddi ma bid'a da shirka sai ka ji wani yawa yana cewa wai wai mutane suna fama da jahilci ba su iya tsarki ba ba su iya sallah ba kun zo kuna ta rigima tsakanin musulmai ai kai ne cikakken jahili ina amfanin tsarki da sallanka da ka iya zuciyarka cike da datti baka da tsarkin zuciya to tsarki da sallanka da ka iya na mene ai aikin banza ne ai ba sai amfane ka ba ba sai amfane ka ba saboda haka wai irin irin malaman da mutane suke so wai shine wai yan ba ruwana eh ni kawai wa'azi na nake kawai in ce ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi haji kawai ku tashi ku shiga aljanna hannan kuma ƙarya ne ba zai yi ba jama'a ba a taɓa yin addini ba raddi ba ba a taɓa ba don addini abu na farko da ake fara yi kafin a gina ma mutane nagarta to sai an fara rushe abubuwan da suke munana sai an fara rushe yasa ɗauki kalmar shahadar ka gani mana an fara da illallahu ne sai da aka fara da me la ilaha sai da aka fara kore shirka aka fara kore duk wani abun bauta kafin aka tabbatar da bauta ma Allah shi kadai da aka tabbatar da tauhidi da addini bai yiwuwa sai ana yin raddi ma shirka da bid'a sai ana raddi da shiga shirka da bid'a abinda kuma yake rudan mutane musamman har masu da'awa shine wai ya shiga da'awa amma wai abin da yake so shine duk sanda aka ambaci sunansa to kowa ya ce a aiwa na namu ne aiwa na namu ne ba zai yiwu ba sai dai in ka bata sai dai in ka bata yanzu dan bid'a zaka zo ka soki bid'ansa ka wato yi raddi ma bid'ansa ya bude shago da sunan addini yana ci da addini ka zo ka tashi shagon kuma ya ce Allah maka albarka zai yiwu ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwa ba saboda ka in har ka ga ɗan bidi'a ya yabe ka to wallahi shirme kake yi shirme kake yi wannan shine zai ja ɗan bidi'a ya yabe ka kana shirme kana shirme amma in har kana karantar da addinin Allah yadda Allah ya saukar ba ka zaɓe wajen karantarwa kana karantar da aƙida da tauhidi ba yadda za ka samu yabo daga wajen ɗan bidi'a ba yadda za ka samu yabo daga wajen ɗan bidi'a saboda haka mu dama ire-iren mu abinda muke jira daga wajen dan bid'a shine zagi shine zagi mu da ita ma muke kiba da ita muke koshi zagi daga gun dan bid'a in ka yabe mu ma mu baka kyauta mana ba mu baka kyauta mana ba da haka dan bid'a ko alkhairi ka gani daga wajen mu dan Allah kai shiru kar ka faɗa ba mu so mu ji alherin mu daga bakin ka kai shiru kar ka faɗi ko abu muka yi wanda kai ka yadda alheri ne to dan Allah kai shiru kar ka bayyana mu ba mu bukata daga bakin ka ba masu ba musu to abin da nke so nuna ma mutane shine yanzu galibi koyin nan karatuttukan da muke yi akwai wanda zai zo ya same ka wani ya biyo ka har gida wani ya kira ka a waya ce to da Allah malam mutanen nan a daina kula su wai yanzu haɗin kan musulmai ake so saboda haka a yi shiru su kuma fa ba dai je ya same su ya ce su daina bayyana shirka ba wasu ya zo ya same ka kai mai sukan shirka wasu ya ce wai kai shiru ma'ana duk abin da suka tattaro kawai ka bari al'ummar annabi su tafi akan haka kai dai kawai ka ce ayi sallah ka ce ayi sadaka ka ce ayi kaza kawai a tashi a tafi aljanna haka manzo Allah yi haka sahabbai suka yi haka magabata suka yi ba haka suka yi ba ba haka suka yi ba Daka ina ƙara tabbatar mana cewa zaman lafiya a addinin mutum shine a fara karantar da shi aƙida a fara karantar da shi tauhidi don mu a wajenmu duk abin da za mu koyar ko mu koya to aƙida shine farko aƙida ita ce farko tauhidi shine farko tauhidi shine farko daga duk mai zagi ma kafin ya zaga ma mun halatta masa zagin mu muna fahimta ku manzo Allah ya fi kowa hankali amma an ce masa mi mahaukaci ya fi kowa tauhidi amma an ce masa mi masihirci ya fi kowa gaskiya amma an ce masa mi makaryaci Allah ya kore masa waka wa ma allamnahu shi'ra wa ma yam Allah ya ce waka ma bata dace da annabi ba wa ma yam bagilahu amma an ce mashi sha'irin sha'irin majnun an ce mishi mawaki mahaukaci to sai ni ne kuma nake jiran kuma zan zo in karantar da abin da annabi ya karantar kuma ba za a zage ni ba to amma dai na tabbatar cewa akwai abubuwan da duk ɗarikancinka duk bid'ancinka akwai abubuwan da indai kana da hankali ka san wallahi wa'annan ba addini ba ne haka ne ko ba ka ba ka san ba addini ba ne eh akwai wanda ya zo ya same ni muna karatun kitabu tauhid a wani masallaci ta can sai zo ya ce wai malam karatun da ake yin nan da Allah abin da ya fi dacewa shine saboda wasu daga cikinsu suna zuwa masallaci to abin da ya fi kamata shine an zo kawai a tsaya a zallan karatun cikin littafi kar a yi bayani kawai a karanta bakin littafi ya ce Allah sarki bawan Allah kamar da littafin da muke karantawa ne kitabu tauhid ne ba kitabu tauhid ne ba to ai kitabut tauhid ko zallan bakin sa muka karanta ba karin bayani kawai a karanta zallan bakin a fassara shi karan kan shi raddi ne shi karan kan shi raddi ne walantana mu a karatuttukan mu ko hukunce hukuncen sallah muke karantarwa sai mun samu gaban karantar da aqida da rushe shirka wannan kuma ita ce aqidar mu wannan ita ce hanyar mu da ni abinda na dauka shine jama'a su yi hakuri ni ban iya munafunci ba a addini ni ban iya compromise ba a addini yawwa ban iya bi sannu sannu don yarda da kowa ba don Allah bai turo ni don yarda da kowa ba Allah ya turo ni don yarda da shi shi kaɗai shine dalilin da yasa Allah ya halice ni saboda haka in ka ganni to duk inda ka ganni a ko ina ne musulmi ne ni ahlus sunna ne ni ba salafe ne ni ba wahabiye ne ni dan izala ne ni haka nake in zaka kaunace ni ka kaunace ni a haka in za ka ƙi ni ka ƙi ni a haka haka nake ni in za ka yi alaƙa da ni ka yi alaƙa da ni a haka in za ka yanki alaƙa da ni ka yanki alaƙa da ni a haka ba ɓoye-ɓoye ba munafunci a addini duk aƙidata a ko'ina ne ina bayan aƙidan salafus salihin a ko'ina ne kuma duk inda na samu dama zan karantar da aƙidan salafus salihin in soki duk aƙidan da ba ta salafus salihin a ko'ina na samu dama salafus salihin kuma jagoransu shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam magabata na kwarai kenan magabaci na farko shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan shi da kyautatawa to mu wannan ita ce mu wannan shine mu aqidar mu shine mu manhajin mu shine mu wanda ya kan mu ya gan mu haka ne wanda ya so mu ya so mu haka ne yawa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace za mu dakata nan insha Allah ta'ala Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi kan gaba ta 37 wa ta'ala anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihi al jihatu sit kasail mubtada'at Allah ta'ala ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafi mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم تمام